إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان وتا 23 ga watan safar shekara 1447 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 18 ga watan 8 shekara 2025 shekara miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasinmu na littafin sifatus salah wallafar al-sheik muhammad salih al-uthaymin alaihi rahmatullah idan ba a manta ba yawa a wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a daidai gabar da malaki mana bayani game da adiyatul istiftah malam ya kawo mana addu'o'in buɗe sallah kamar guda hudu a matsayin buga misali kamar da mana bayani wancan satin addu'o'i ne masu yawa الشيخ محمد ناصر الدين الألباني تترى سوء كلتاف سنصفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم سورة كون ديكي بكاتر كاري سيكم وانت للتافي يساموسة دكتكي كار حد تيوا أما دي مالي كما كمار غدا هدو واندسك إشيكا أما تأين بغا مثالي إذا كما دزام تاشي شيني التعوف شيني نيمان سالي bayan mutum ya tsaya ya fuskanci alƙibla da dukkan jikinsa ya kuma yi kabbarar harama ya ɗora hannun daman shi akan nahagu akan ƙirjinsa sannan ya yi addu'ar buɗe sallah abu na gaba shine sai ya shiga cikin karatu ma'ana zai fara karatun sallah kafin ka fara karatun sallah abu na farko da ake so ka fara yi shine at-ta'awuf shine neman tsari mutum zai nemi tsari daga shedan bisa wannan babbar ibada da yake neman shiga mai da kuka sani duk wani aiki da dan adam zai yi akwai bukata ya fara neman tsarin Allah subhanahu wata'ala daga shedani mai da Allah subhanahu wata'ala ya ce qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi ay yahdurun wa qul kaga ya musu ya rasulullah rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin ya ubangiji ina neman tsari da kai min hamazati shayatin daga abubuwa na shedani da yake bata wa dan adam su a cikin al'amuransa wa a'udhu bika sannan ina neman tsarin ka rabbi ya ubangiji ay yahdurun kada shedan ya halatto min a dukkanin al'amurana gaba daya wannan haka Allah subhanahu wataala ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wani al'amari da ka sani idan za ka yi shi na alkhairi to shaɗan zai halatto maka shaɗan zai zo zai ƙoƙarin lalata maka shi ko ya hana ka gaba ɗaya in yi ga ka ƙi hannuwa sai sa maka cikas a kansa ta yadda ba za ka yi shi cikakke ba dole dai sai ya kawo maka wata matsala a kansa to shi sa duk abin da za ka yi akwai buƙatar ka nemi tsari daga shaɗani daga shi shi sa ko da karatun alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim idan zaka karanta alqur'ani to lalle ka nemi tsari daga shaitani wanda yake jefaffe to yanzu ka tsaya ne zaka fara karanta alqur'ani to da ka abu na farko da zaka yi sai ka fara da ta'awizi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan shine ladabi na dukkanin mutumin da zai karanta alqur'ani yan uwa a cikin sallah ne ko a wajen sallah wannan ladabi ne duk lokacin da zaka karanta alqur'ani ba daidai bane ka zo kawai ka fara karanta alkur'ani ba kai ta'awizi ba saboda me saboda wannan ayat da muka karanta yanzu wa idza qara'ata alqur'ana fasta'id wannan fi'ili ne amri umarni yake ba duk lokacin da ka karanta alkur'ani kai ta'awizi shi sa malamai suka ce lallai ne idan za ka karanta alkur'ani kai ta'awizi idan farkon sura ne sai kai ta'awizi da basmala sai ka fara karatunka idan ba farkon sura bane ciki ne da tsaza kai sai kai ta'awizi shi kadai ya wadatar sai ka fara karatu ba sai kai basmala dan ka'idar basmala ita ana yin ta ne a farkon sura a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin farkon sura ne amma cikin sura ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahu sai ka ci gaba to duk inda yake ba farko bane haka ake ka fara karatun alqur'ani sai wani abu ya dauke maka hankali ko aka kira ka ko aka tsaye da kai to sai ka dawo zaka dora ba kawai qur'anin zaka da zaka ci gaba a'a wannan tsayawar da kai ka katse to in ka dawo sai kai ta'awili sai ka ci gaba da inda ka tsaya ina fatan fahimta yan uwa to wannan shine ladabi na karanta alqur'ani to yanzu a cikin sallah ne ka tsara karanta alqur'ani to akwai bukata kai ta'awili sai malai ce wa ba da listiftahi bi wahidin mimma taqaddama bayan mutum ya buɗe sallarsa da ɗaya daga cikin abin da ya gabata na addu'o'i da muka ambata ya ƙulu sai kai ko shi masallaci sai ya ce a'udhu billahi sabi'il alim min ash-shaytanir rajim min nafkhihi wa nafsihi wa hamzihi sai mutum ya ce a'udhu billahi as-sami'il alim ina neman tsari da Allah wanda yake as-sami mai jin komai al-alim masanin komai min ash-shaytanir rajim daga shedan wanda yake jefaffe min nafhihi ina neman tsarin shedan kada ya sa min girman kai da ruɗi shine an-nafhu min al-kibri wal ghurur kada shedan ya sa maka girman kai da ruɗi da jin kai wani ne wa nafsihi sannan kada shaidan ya sanya maka ka zamto mawaki annafsu malamai suka fassara shi da ash-shi'ru kada mutum ya zamto mawaki in aka ce waka anan ana nufin waka wacce take ash-shi'rul mazmuma ash-shi'rul mazmum waka wacce take a bazzarki eh shine ita ita ce waka ko dai wakar da take tabatsace ko saban Allah ko abin da ya kama da ko kuma waƙar da take akwai guluyi ko shirka a cikinta in aka ce guluyi shine wuce gona da iyaka a cikin haƙƙin annabawa da manzanni ko kuma haƙƙin salihan bayi na gari to wannan ita ma duk bata halatta ba ta haramun ce ballantana kuma waƙa ta kai matakin shirka ana ɗaukar haƙƙin Allah subhanahu wata'ala ana bawa bayan Allah to wannan kai tsaye dama haramun ce haramun ce haramun ce bai halatta ba to irin wannan waƙar ita ce a zargi ita ce kuma Allah subhanahu wata'ala yake faɗa wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawuna alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna Allah yace ba ka ganin su mawaka yattabi'uhumul ghawuna wawaye ne rudaddu ne wanda ba san abin da suke ba su suke bin su alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna shin ba ka ganin mawaka kowanne kwari afkawa suke shiga suke duk magana ta zo daga bakin su faɗa kawai suke yi ba haka mawaƙa suke ba haka suke duk abin da ya zo bakinsa kawai faɗa suke yi sakinsa suke ba sa tacewa sawa'un abin nan ya taɓa haƙƙin Allah sawa'un abin nan ya taɓa haƙƙin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sawa'un abin nan babu mutuntaka a cikinsa sawa'un abin nan ba tsane kawai faɗa suke yi Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna kuma ba ka gani suna faɗar abin da su ba sa aikatawa haka suke to sai Allah ya togo ya ce illal ladina آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا, ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون سو ذاك annabi tsira da aminci tsara tabbata a ƙarshe yana neman tsari daga ya kasance nau'i na waka irin wancan amma waka da za a yi ta da hikima wacce ta kunshi tarbiyya ana koyawa yara tarbiyya a cikin ta ko al'umma tarbiyya ko ana faɗar siffofin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kyawawa ko ana faɗar wasu abubuwa na addini na fiƙihu ko na tauhidi a narka su a matsayin waka wannan duk babu laifi babu laifi ya halatta ka zama mawaƙi za ka rinka waƙe wasu abubuwa don ka'ida ita waka ma ta fi saurin zama a cikin ƙwallon mutum sama da magana ta zube irin wani wacce nake yi idan ka haddace waka sai ka ga tun kana yaro ka haddace waka hanyar tana nan akan ka amma karatu irin wannan da za a yi maka in ka tashi yanzu an jima na tambaye ka ba lallai ka iya faɗinsa ba saboda haka karatu galibi wanda suka san ma abin da shi zaga da waka ake koyar yara karatu fiqhu sai a narkar da shi sai a yi nazamin sa sai a koyar da yara to nan da nan sai ga yaro ya haddace shi duk wani babi na fiqhu kawai yana da waka da zai hadisi ma haka suke Allah ya sa mu dace wa hamzihi haka nan kuma ina neman tsarin Allah madaukakin sarki daga alhamzu shine almaut wasar shine kada shi dan ya buge mutum ko ya kashe shi bugewa shine irin yadda mutum yake faduwa ya taburburwa da sauransu to waɗannan abubuwan da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nemi tsaron Allah subhanahu wataala da su idan lokacin da zai fara sallah qala fil bulughi mala yace ibn hajar ya faɗa a cikin littafin sablughul maram rawahu al khamsa yace wannan hadisi malamai biyar suka fitar da shi kamar yadda yake islahin sa ne a cikin wannan littafi nasa ce dan yace malamai biyar yana nufin banda bukhari da muslim kenan to wannan nau'i ne na ta'awizi da ake yin sa a cikin sallah babu laifi ma dan kai shi a wajen sallah babu laifi dan zaka fara karatu ka ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi sai ka fara karatu ka babu laifi saboda zaka iya yin sa a cikin sallah zaka iya yin sa a wajen sallah babu laifi insha Allah ta'ala aw yaqulu ko mutum kawai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim iyanan kawai a'udhu billahi minash shaitanir rajim wanda muka wanda muka saba da shi maka fi iya shi to babu laifi ka yi shi kawai sai ka yi shi to idan mutum ya ta'awizi daga nan sai mai malaiti alƙira'atu daga nan sai fara karatu ya ƙara'ul basmalata malaiti kafin ya fara karatun zai karanta bismillah zai ce bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ma'ana ina farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai shine abin da bismillah take nufi wannan bismi din ana kaddara wani abu kafin ta ai abda'u bismillahir rahmanir rahim ina farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai thumma yaqra'u al-fatihata kamilatan tammatan 'ala al-wajhi alladhi nazalat alayhi sai mutun ya karanta suratul fatiha kamilatan cikakkiya tammatan ita ma cikakkiya 'ala al-wajhi alladhi nazalat alayhi a bisa fuskar da suratul fatiha ta sauka a yadda Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ita wa manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da ita ga sahabbansa a yadda ya koyar da ita a yadda ake so ka karanta ta kenan ai bi hurufiha wa harakatiha wa tashdidatiha wa sukunatiha bi haythu la yughayyiru shay'an minha imaman kana aw munfaridan aw ma'muman malace ce yadda abinda ake nufi shine ta yadda zaka karanta suratul fatiha bi hurufiha harafan ka karanta su daidai yadda suke haka zaka karanta su yadda la an aka ce yadda suke shine yadda larabawa suke fadan su haka sai ka koyi makharijul huruf kenan ko a ka ce mata a ainun ka ce mata ainun kada ka hada ainun da a kai ka ce musu a a duka buge su a a wannan kuskure ne ainun daban alhamza daban ha daban ha daban ha karama ha babba ko alluma haka muke cewa haka ne haka nan ga sai ka koyi da ake cewa ga daban ga daban ta balarabe haka nan ka ka ba ka ake cewa ba ka ina fata an fahimta haka nan ka daban ha daban ina fata an fahimta haka nan da dalun daban haka nan ba ba badun daban haka nan zalun zalun daban zayun daban za'un daban ina ba ta fahimta kaga abubuwa ne da yawa yawa kowanne harafi sai ka koyi yadda ake faɗa shine malamai suke cewa makharijul huruf sai ka koyi yadda ake fitar da harafai shi sa idan balarabe yana karatu sai ka rinka jin daɗi ko wanda yake karatun alqur'ani saboda yana fitar da su kowanne harafi yadda yake amma kai ka zo kana karanta alqur'ani da Hausa kawai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu babu bambanci da Hausa ka saboda shi ba Hausa yana da wani makharijul huruf ne ba ruwan shi zanne bakar da kawai faɗan magana yake ke yadda nake magana nan kun ji ai bana wani kalkali bana wani bana wani kalkale da sauransu amma yadda larabci yake alhamdulillahi rabbil kaga rabbil in ka zo ra inda sai kamar tafkhim rabbil alamin ba ka ce alamin ba rabbil alamin a alamin to haka za ka karanta kowanne da harfan shi yadda yake wa harakatiha kowanne wata ne ka sa shi yadda yake inda fataha ne ka sa mai fataha shi inda kasra ne ka sa masa kasra ne inda dhamma ne ka sa masa inda tanwini ne ka tanwi ka tanwinance shi gaba daya yadda wasla suka zo haka zaka sa su wa tashdidatuha haka nan yadda aka inda aka shadda to dole ne ka ambaci shadda ta fito yawa inda kaga akwai shadda fa idza ja'at sakha kaga akwai shadda kazo kazo kazo kazo kace fa idza ja'at sakha ka wuce sakha a'a duk inda yake an yi shadda to sai ka tsaya ka yi shadda in ba haka ba ka bata ma'anar alkur'ani ka karanta alkur'ani ba yadda Allah ya sauka da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda shi kaidar alkur'ani tauqifi ne karatunsa dole sai ka karanta shi yadda aka saukar da shi dan shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka turo mala'ika jibril ya koyar da shi dan kuwa ba haka bane dan ka gane muhimmancin abin idan Allah ya ga dama sai ya kimsa wa annabi alqur'ani gaba ɗaya a kansa amma sai ya turo mala'ika jibril yake koyar da shi duk lokacin da aka sauka aka sauka aka sauka da alqur'ani sai a turo mala'ika jibril sai sai so kan masa da shi in aka karanta masa sai ya karanta a shi sa wani lokaci ana karantar da annabi alqur'ani wahayi ana karantar da shi wahayi sai ya rinka kokarin tafka kafin a gama sai rabu ƙoƙarin karantawa kafin a gama maka shi ne sai Allah maɗaukin sarki ce la tu harrik bihi lisanaka li ta'jal bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayana Allah ya ce la tu harrik bihi lisanaka ka daina motsa harshen ka li ta'jal bihi dan kai gaggawan daukar sa Allah ya ce inna alaina jam'ahu wa qur'anahu tattara shi da baka ikon karanta shi a wajen biki ina fata an fahimta to kaga qur'anin da aka yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wahayin ta wannan hanyar ya koya ya sha wahala wajen koyar sa aka matsa shi aka ce masa ikra ya ce ma ana biqari har sau uku haka kai baka je ka koyi shi kana zaune ba ba ka je ka koyi shi kana kwance ba dole sai ka tashi ka je kai ma ka zauna a gaban malami ya koyar da kai sai ka zauna a gaban malami ya karanta ka karanta kai kuskure ya ce ba daidai bane ka karanta ya ce ba daidai bane gyara nan wajen in ta kama ya tsali ka dubula da babu wani abu duk a cikin koyo ne ina fata an fahimta yadda aka matsa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kawai da ba za a matsa ka ba saboda haka alqur'ani sai an koye shi dole saboda haka sai a karanta shi yadda yake wa sukunatiha haka nan da inda aka yi sukuni kai kai sukuni kada a zo a yi sukuni a waje kai dauri kai kai kai fataha dan galibi akwai kuskure a cikin karatu takan zaka jin ana yi inda yake sukuni ne sai kaga azo an yi fata kawai a wuce baran ba ku misali idza jaa nasrullahi wal fath wal fath ba haka ba haka yake ba to sai kaje suna cewa idza jaa nasrullahi wal fath ba haka wasu ke cewa ba ka kuskure ne al ta'un din nan kalla daure akan ta ha'un din da matunda mahalli ne na wakafi shi ma sai ka masa daure kaga dauri guda biyu haka zaka yi shi idza jaa nasrullahi wal fath an gane ta'un ka daure ta hawu maka daure ta to dole ne ka lura da waɗannan abubuwa wajen karanta alqur'ani domin ka karanta shi daidai warattilil qur'ana tartila malai ce bi haythu la yughayyiru shay'an minha ta yadda kai mai sallah shi mai sallah ba zai canza wani abu daga cikin harafan alƙur'ani ko su ko sukunati haba ko waɗannan abubuwan da malam ya lissafa imaman kana aw munfaridan aw ma'muman sawa'un kai limami ne ko kai kadai kake sallah ko kuma bin limami kake yi dole ne duk waɗannan inda zaka karatu sai kai shi daidai wa daidai yadda Allah ya saukar da alƙur'ani fa in ghayyara shay'an min hana zarna malam yace idan ka zo zaka yi karatu sai bai karatun sallah ya canza wani abu daga cikin harafin da alƙur'ani ya zo da shi malai ce nazarna sai mu duba mu ga ya canjin nasa yake ya bata wa tasa take in kana yuhilul ma'ana idan canjin da yayi ko bata karatun da yayi ya canza ma'anar kalmar da ya faɗa ko ayar lam tasih ku sallata ba ta inganta ba dan uwan gano da kyau idan abin da mutum yayi na bata alqur'ani ko canza ma'anarsa sai kasance ya kautar da ma'anar da hakikanin larabcin ta yake nufi ya kai ta wata ma'anar daban malamai suka ce to wannan sallar ta saba ce in dai suratul fatiha ce wa in kana la yuhilu al ma'ana sahhat idan kuma kuskuren nasa bai kai ga canza ma'anar ba to wannan kuskuren nasa akwai sauki tare da cewa ba daidai bane amma akwai sauki saboda haka sallar sa bata bace ba falau qala masalan malai ce misali da mutum zai zo zai sallah sai ya ce صراط الذين أنعمت عليهم ميمكن صراط الذين أنعم أنعمت صراط الذين أنعمت سمتين يفدونا kaga abinda ayati ke cewa shine ihdinas siratal mustaqim ya ubangiji ka shiryar da mu hanya mi kakkiya madaidaiciya sai ka ce siratal ladina hanyar waɗannan da an'amta kai ubangiji kai musu ni'ima alaihim a gare su haka ne ko wani shi kuma sai ce siratal ladina an'amtu hanya waɗanda ni ne ne musu ni'ima kai mai karatun kai ne kai musu ni'ima an fahimta za ga dama wannan in mutum ya faɗi wannan dama kaga baya fahimtar larabci idan da akwai kuskure na harshe wani lokaci za ka ana samun kusakurai to irin wannan malam ya ce lam tasihu in mutum ya irin wannan a cikin sallah sallah ta lalace da mutum zai zo cikin sallah ya ce siratal ladina an'amtu alaihim a sallah ba ba idan ya gama sai a ce masa ya sake wata dan ka'ida ita fatiha rukuni ce a cikin rukunin sallah haka ne dole sai ita sallah ta tabbata kuma ka bata fatiha fatiha ba ta yi ba kaga mai kin nuna maka kenan sallah ba ta yi ba idan a cikin sallah ne kafin ka gama sai ka gane ko kuskure ko kuma ne fadakar da kai to na raka ta lalace sai a dora akan rako inda ake daidai din ita kuma ne sai a yadda ita sai kuma a dawo a rama ta bayan an gama sallah kaga dai ba ta yi ba kenan malai ce li annahu idza qala saboda idan mai karatu yace an'amtu alaihim yakunu mun'im huwa al-qari'u sai kasance wanda ya ni'ima abinda ayat take nufi wanda ya ni'ima shine Allah amma in mutun ya canza abin sai kasance wanda ya ni'ima shine al-qari'u mai karatu wa idza qala amma idan yace an'amta alaihim yakunu al-mun'im huwa Allah 'azza wa jalla sai kasance wanda ya ni'ima shine Allah subhanahu wa ta'ala wa in lam yataghayyar wa in lam yataghayyar al-ma'na idan ma'ana bata canza ba a karatun da mutum ya yi kuskure amma ma'ana ba ta canza ba fa in ta'ammadahu idan mutum yayi da ganganci yana sane ya bata ya iya ya bata da ganganci malai ce la yadu shi ma wannan bai halatta ba haka kawai mutum ya bata alqur'ani wannan shi ma sallarsa ba ba lakin la yabtul fatiha sai dai fatiha ba ta lalace ba mithlu misali mutum ya ce alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbal alamina me me daidai din a ciki alhamdulillahi me rabbil alamina wasawabu rabbil alamina daidai shine rabbil alamina shi wannan rabbi din ai badal ne na me na Allah ko shi kuma badal ka'ida zai inda badal ya zo to sunan da sunan da yake kafin sa yana zuwa ne da irin wasalin da ya dauka alhamdulillahi Allah ya zo da wani irin lafazi ne da wani irin wasali ne ba kasara ba ne to rabbil din ai shi ne Allahin ko Allah huwa rabbi godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin Allah din ba shine rabbin ba to da abu ɗaya ne saboda haka wasali ne suke dauka a larabci shine ake ce masa badal to sai mutum ya zo ce alhamdulillahi rabbil alamin ya bata larabci an fahimta amma ayat ba ta canza ba da rabbu da rabba da rabbi da abu ɗaya ne haka ne kawai ya ɓata ya ɓata wasalin so da haka bai daidai ba baya halatta amma da tare da cewa sallata ta bata ɓaci ba to yanzu yawa kun ga a nan wajen idan muka dakata muka dubi yadda ake karanta fatiha a wasu wurare a ƙasar hausa za ku ga akwai kurakurai da yawa akwai kurakurai da yawa gaskiya tsakani da allah za ga alhamdulillahi rabi kamar yadda na muku mutuncan shadda ɗazu wani zai ce maka rabbil alamina rabbil alamina ina shadda babu rabbil alamina babu kawai zai ce maka rabbil alamina arahama arahamanin rahim wannan kuskure ne arrah arrah kaga sai ka ɗaure arrahmanin rahim ba arrahmanu ba ina fata an fahimta alhamdulillahi rabbil alamina wannan shi ma badal ne na wancan allahi rabbi din shine dai arrahmani kuma arrahimi ba haka bane yawwa kaga ta ƙara cewa maliki yawmiddin maliki ko maliki maliki a kirar habs maliki a kirar awar shi da sauran qurra maliki yawmiddin iyaka kaga nan ma ana kusure da yawa iyaka shadda ce a wajen wasu iyaka iyaka za ka ga gali mutane akwai wanda suke faɗa iyaka na abu kuskure ne yan uwa iyaka na abu za ka yi shadda ce wannan yawon ɗin guda biyu ce sai aka shigar da ɗaya sai aka idgamin ɗaya cikin ɗaya sai aka yi shadda sai zamto iyaka faɗi ta da kyau kaji za ka ji guda biyu kake faɗa iya iya an fahimta za ka ga ta farko ɗauri ne da ita ta biyu kuma fata ce da ita sai ka haɗe su guje guda sai ka musu shadda sai kasance iyaka na abudu ba na abudu ba na abudu ba na'a na'a ba fata ce akan ainihin nan ba na abudu wa iyaka shi ma sai ka tsara yin shaddar nasta'in ihdi ba a cewa ihdina eh wannan hawan din me akan ta sukun yawwa ihdina ihdi ba ka lokacin ihdina ba shi ma kuskure ne ka bata wasai ihdina tsara ihdina wannan da ina ina gyara mana abubuwan da suke da alaka da wasali ne ba ma ba mu zo ma kan makarin rubutun ba ihdina siratal mustaqim fa fa a larabci babu da kamar mai sai da data babu ɗata babu ɗata larabci to eh ba ka kalma ke kuwa ba haka haka alqur'ani ya sauka haka ya kamata a karanta shi ihdinas siratal mustaqim qa qa qa qa ba ka ce qa ba darasa al mustaqim a a qa qa daga ciki ake faɗin ta yawa siratal ladina za zalun ce in ka zo ka ce siratal ladina za kamar ita zayu kuskure ne ka ɓata ma'ana gaba ɗaya tsaratsar lazina zina an'amta an'amta ba ka ce al'amta ba ba la an'amta an'amta izahari ne a wajen an'amta alaihim ghairil maghbubi ba ka zo ka ce na maghairil magha'a maghbubi kuma ba magarubi ba ne an fahimta yawwa in ka zo ka ce ghairil magarubi ka ɓata ma'ana yawa badun ce ba ra'un ba in ka shiga irin magarubi magarubi me magarubi a larabci ne ban san wani kalma ma magarubi a larabci ba yawa saboda ka babu gairin magarubi gairin magbubi wato dole ne fa mutum ya mutum ya tsaya koyar qur'ani dan qur'ani ba da wasu aka saukar da shi ba in kana so kai sallah kai wa mutane limanci ka jagoranci mutane to sai ka je ka tsaya ka koya yan uwa ba haka bane in kana so ka jagoranci mutane sai ka tsaya kawai alkur'ani sai ka karanta shi daidai abinda ake bukata kenan amma ka zo kana jan mutane sallah kana ce masgarar magarubi alaihi marar wala ralin kaga babu ralin a larabci ko yawa wala ba ba ce ba balin sai ya kwari a gyara sai ya kwari a gyara shine abin da ya kamata Allah madaukakin sarki ya samu dace malaitu al-fatihatu sab'u ayatin suratul fatiha tana ɗauke da ayoyi guda bakwai awwaluha aya ta farko alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiruha aya ta ƙarshe ghairil maghdubi alaihim waladdallin ita ce aya ta ƙarshe me malaki so ce maka anan yana so yayi raddi ne ga wanda suke cewa bismillah aya ce daga cikin fatiha an fahimta ko to sai ce maka aya ta farko a cikin fatiha ita ce alhamdulillah rabbil alamin bismillah ba aya bace a cikin suratul fatiha bisa zance mafi inganci tare da cewa akwai malaman da suke gani bismillah aya ce daga cikin fatiha malai ce wa dalilu zalika hadith hadithu abi hurairah radiyallahu anhu dalilin sa kuwa shine hadisin abu hurairah Allah kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace qala Allah ta'ala Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin hadisin qudsi yace qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfaini Allah subhanahu wata'ala yace na raba sallah gida biyu tsakani na da bawana duk lokacin da ka tsaya zaka yi sallah to Allah madaukakin sarki ya raba wannan sallar gida biyu tsakaninka da shi fa idza qala al-abdu idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin ma'ana abin da yake nufi da sallah anan wajen shine suratul fatiha idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamina qala Allah ta'ala sai Allah subhanahu wata'ala ya ce hamadani abdi bawa na ya yabe ni wa idza qala idan bawa ya ce arrahmanur rahim mai rahama mai jin kai qala Allah ta'ala sai Allah subhanahu wata'ala ya ce asna alayya abdi bawa na ya kuranta ni bawa na ya yabe ni as-sana'u shi ma yabo yake nufi wa idza qala idan bawa ya ƙara cewa maliki yawmiddin ƙala sai Allah ce majjadani abdi bawana ya kamba mani bawana ya kamba mani wa ƙala marratan fawwada ilayya abdi fa idza qala wani lokaci kuma a hadisin an samu yace fawwada ilayya abdi bawana ya fawwala ya miƙo al'amuransa gaba ɗaya zuwa gare ni idan ka ce maliki yawmiddin to Allah madaukakin sarki zai ce bawana ya ɗauki al'amuransa duka ya miƙo su zuwa gare ni ya san ba mai iya kula da su sai ni fa idza qala idan bawa yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala sai Allah subhanahu wataala yace hadha baini wa baina 'abdi wannan tsakani na da bawana ne iyyaka na'budu kai kadai nake bauta wannan kaga na Allah ne ko wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai nake neman taimako kaga taimako kai ne kake nema wannan kuma naka ne to Allah yace wannan tsakani na da bawana wannan gabar to tun daga nan kuma ihdinas siratal mustaqim zuwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin har zuwa ƙarshe idan bawa ya faɗa sai Allah madaukakin sarki ya ce wali abdi ma ta'ala bawa na yana da abin da ya tambaya a wancan gaba kenan fa idza qala as-siratal mustaqim idan ya faɗi siratal ihdinas siratal mustaqim zuwa ƙarshe qala Allah sai Allah madaukakin sarki ya ce hadha li abdi wa li abdi ma ta'ala sauran kuma duk na bawa na ne kuma duk abin da bawa na ya roƙa na na bashi dan uwa haka Allah madaukakin sarki yake faɗa duk lokacin da kake sallah kake karanta suratul fatiha in ka ce ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da ni ka shiryar da mu hanya madaidaiciya siratal ladzina an'amta alaihim hanya waɗanda kai ni'ima a gare su ghairil maghdubi ba waɗanda kai fushi da su ba wala dhalim ba kuma tattu ba sai Allah ya ce wannan dinna ba ne kuma duk abin da ka roƙa a ciki na baka to abinda malai abinda yasa malai ka wannan kaga a farko da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Allah ya raba sallah gida biyu da zai fara aibaci a bismillahir rahmanir rahim ko kaga inda a ce Fatiha ko kuma bismillah bangare ce na Fatiha zai yi ne sai ya fara da ita tunda Fatiha aka kawo gaba daya to amma tunda bai kawo ta bai kawo ta anan ba sai nuna maka cewa suratul Fatiha farkon ta alhamdulillahi rabbil alamin ne ba bismillahir rahmanir rahim ba Allah ya kace bismillahir rahmanir rahim a ita aya ce mustaqilla mai zaman kanta da ake buɗe kowace sura daga cikin suran alƙur'ani da ita banda suratul bara'a kamar yadda zamu zo mu ji gobe insha Allah ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya samu dace sai mu dakata ana abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu ta'ala ya fi mana na'am karamaka Allah to a karamaka Allah
wato wani abu da yake faruwa na'am
wanda yake dadewa a kan na'am
kamar ma'aikatan gwamnati sai kana gudu ta yi masu kan kauye haka
da ka je sai ka sami irin waɗanda ba su iya karatu alƙur'ani da mutu ake na ɗari ba gaskiya ne wannan sosai ka je ka mutanen nan ka je yadda ake gaggata alƙur'ani eh sai ka zauna kake tunanin in ka je da zuwa masallaci gaskiya ne gaskiya sai za su dauki ka da wata akida ta daban ko kai da mm
amma kuma in ka fitar da kai ka san barnan gaskiya ne saboda yadda ake ba alƙur'anin ba zaki gaskiya ne haka ne.
to a irin wannan matsayin yaya mutum zai yi ya kamata mutum ya riga shi abinda malai yake cewa shine wani lokaci zaka shiga gwararen da zaka ga limaman da suke sallah su ne limamai kuma kowa su ya sani a matsayin limamai a gari kuma yadda muka faɗi kuskur kurakuran na karatu suna da shi haka suke karanta alƙur'ani idan ka ce kai yanzu ka ji ga kuma karatu ba za ka bi sau matsala za a samu saboda za a yi maka tsammani ka shiga wa- ka- kana da wata ƙida ne ta daban kuma su irin limaman ta maka tabo a gari shi kenan ya bi ka idan kuma ka ci gaba da bin sallah kana ban barna an fahimta Eh, to wannan hikimar da mutum ya kamata ya shine ka bi su sallah eh ka bi su sallah ayi sallar da kai in ka koma jira sai kai sai kai wata eh shine zai fi maka shine hikimar da za ta fi saboda rashin bin nas barna ce ba kaɗan ba eh barna ce ba kaɗan ba wato ka'ida shine ita sallah yan uwa in dai sallar mutum shi akan kansa in yi ta inganta ta inganta shi akan kansa to za ka iya bin su sallah amma matsalar mutum in yi sallar tasa shi ma bace ba to ba za ta ka biyi sallah ba idan mutum yana yi ne da jahilci sai a samu wanda suke da hikima kuma dattawa irinsa sai su gyara masa wato shi kansa gyara yan uwa abin da ya sa muke ta cikin rikici kenan shi kansa gyara fa sai hanyar yin sa tana tana tana da dabar- dabarbaru ba kowa ne ya kamata ya gyara ba ba kuma ko ina ya kamata ya gyara ba yan uwa fahimci wannan magana ta kuwa ba kowa ne ya kamata ya gyara ba yanzu misali mutumin da yake da shekara 60 ko 70 kai kana shekara talatin ko shekara arba'in ka je ka tinkare shi kai tsaye ka ce ka je kai masa yaran da wahala ya saurare ka haka ne da wahala ya saurare ka amma in ya samu irin shekarunsa sittin ko saba'in ko wanda ya girme shi sai su zauna su tattauna da wasa da dariya mai zai gyara masa abubuwa wannan ɗaya daga cikin hanyoyin da ya kamata mu ɗauka kenan galibi abin da yanzu matasa muna ji da wani irin zafin kai wanda ba shi da wani amfani in banda ƙara baza babu abin da yake matashi in yayi karatu yana gani shi malami ne mai koyarwa ne ko abin da ya gama da haka to sai ya rika kokarin hawan ƙarawa hawan ƙawara wanda suke dattawa ne sun bi shi wani lokaci kuma wani lokaci ma sai kaga saboda rashin ladabin da fikihun addini sai ga mutum a majalisi irin wannan zai sa kuma ya ce zai wa wani malami dacci da wanda ya girme shi gyara haka wani ababu ladabi ba kwata-kwata mai yiwa lokacin da ya fara koyarwa wancan malamin tun kafin ma ka san za a san za a haife kai fara koyarwa kuma ya yi kokari wa addinin nan yanzu ka taso ka san wani abin da bai sani ba hanyar da ya kamata ka bi kenan ka ci masa mutunci sai ka bi hanyar da ya kamata ka samu dattawa ƴan uwansa kai musu bayani sai su je su gyara masa amma yanzu abin da dauka kawai ka sa lati ka ne masa rashin kunya duk gaskiyar ka wallahi ba zai fahimce ta ba yawwa to haka imam shafi ya faɗa ya ce ta'ammadani bi nushika bin firadi wa jannibin nasihata fil jama'ati yace ka nife ni idan ka tashi min nasiha kai min ni da kai ka nisanci min nasiha a cikin mutane shi ne kuma ba ko ina ake mutum nasiha ba yanzu ka na zo na tara mutane sun zo sun tara a gaba ina karatu kawai na ji Allah su fika kawai sai in bar sai in barke kawai sai in bace sunan wani in tai masa gyara in ce gyara nake masa ne na masa nasiha da Allah ya za a fahimce ba zai dauka ba ba zai taɓa ɗauka ba amma in je gida dai sallama da shi ko da na isa ne masa ɗin muka tattauna na ce masa ga abin da ya kawo ni wallahi ba zai manta da wannan ya san na mutunta shi na girmama shi har gida na je na same shi ko har inda yake na je na same shi amma kawai za ka mutum wani ma kawai abu zai gani sai ya ɗau facebook kawai sai ya gana abin ai an yi kaza da kaza da kaza da kaza sai ya ci wani mutunci wai gyara yake ko kuma sai ya ce wallahi shi da zuciyarsa ɗaya nasiha yake nasiha yake saboda shi ɗan ya masa wahayi shi wallahi nasiha yake yawa to mu rinka lura da irin wannan akwai fiqhul mu'amalat fikihu na ma'amala da mutane dole ne ka lura da wa kake magana a ina kuma kake magana da sauransu in ka je irin wannan guraren kada ka ce kai ba ka bi sallah ba ka tara mutane kana cewa la limamin limamin nan bai yi sallah shi ya fi ka karbuwa a gari ya fi ka sanin gare in ya maka wani sharrin ko ya maka wani kajin wallahi shiga bude gar ba haka bane yawwa amma ka rika mutunta shi kana girma shi ka je ku gaisa da sauransu yawwa to zai fahimce ka eh zai fahimce ka in abu ya taso zai kira ka ce a kira wani yazo da sauransu to idan abu ya taso irin wannan ko gyaran za ka yi masa kaje kuka zauna da shi kace ka zo gaishe shi ne ina so kudin tattuna akan abu kaza sai ya fahimce ka Allah madaukakin sarki ya samu dace dan wasu mu dakata haka abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka Allah subhanahu wataala